ya mana muwafaka cikin abin da za mu karanta Allah kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke ji nan wani fasali ne da ya kulla shi a duniya ita duniya bayan da aka yi bayani akan alkhawfu tsoron Allah an biya da adduniya wala Allah saboda ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ta tsantsan da ita duniya nan ne inda ake taka matakalar shiga aljanna nan ne kuma inda mutum yake zamewa idan bai yi taka tsantsan ba sai ya afka cikin wuta domin ita ce wato bututun da ake kutsawa ta cikinsa a kai zuwa ga lahira to don haka dole ne ita ma duniya a ji tsoronta a ta tsantsan da ita musamman manzo Allah sallallahu alaihi ce fattakun duniya wattakun nisa ku kiyaye lamarin duniya kamar yadda wasiya ku kiyaye lamarin mata mun ji a darasin da ya gabata cewa zargin da aka yi ma duniya cikin littafin Allah ko kuma a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ana nufin fitowar rana da faduwarta ne wuni da dare ba ba shi ne abin zargin ba domin su Allah ta'ala ya sanya su masu maiwa juna ne domin zamani ya dinga gudana domin mutane su roƙi izina dangane da fitowar ranar da faduwarta wal'alla sa sami yin godiya ga Allah su yi bautar Allah don su samu tsira mun ji abin da magabata suke faɗa dangane da zamani da kuma yadda suke taka tsantsan wajen mu'amalantar zamani da yadda suka ba shi muhimmanci ماذا يتي وكان أحد الصالحين إذا أقل الناس في الجلوس عنده wani daga cikin salihai in mutane suka tsananta zama a wajensa ya ƙone to shi sai ce musu amma ta daruna amma turiduna an taƙomo shin ba ku san tashi ne ku tafi ga abin da zai muku amfani inna malaka shamsi ya juruha la yaftur mala'ikan da aka wakkala ya rika kula da lamarin rana fa yana na yana janta shi ba fasawa zai yi ba ma'ana yana nufi ku tashi ku amfana da lokacinku maimakon kawai ku zaman darsha zama haka mutum bai amfanar da kansa da shi ba zama ne wanda za a kirga shi a matsayin asara a gare shi alal aƙalli a cikinsa kamar yadda muke bayani mutum ya dinga tsarma azkar yana bujurowa cikin abin da yake yana tunowa yana yin zikirin Allah subhanahu wata'ala to sai zan ya rubata amma ya zamanto lokaci an kashe shi ba a amfana da shi don neman lahira ba ba a amfana da shi don maslahar duniya ba to ai an yi asararsa وقال رجل لأحد العلماء wani mutum ya faɗa ma wani cikin malamai ya ce ƙifu kallimuk wala Allah tafiya yake yi wala Allah wani abu ne yake aiwatarwa domin ka san ai salihin bawa ko wanda dai ya san muhimmancin lokacinsa ba zai zauna ba tare da wani abu ba ya ce masa ƙifu kallimuk dakata ina so maka magana ƙala sai ce auki fi shamsa ka tsaida rana tukun kafin ka tsaida ni ba wai ana nufin cewa duk lokacin da mutum ya buƙaci zai maka magana ka kiya ba ne ai rayuwa ba za ta gudana ba sai ana tattaunawa akwai wata magana da za a zo maka mai maslaha ce ta amfani ne imma amfanar da kai a duniya ko amfanar da kai a lahira wala Allah ne wata maslaha ne a wajenka ko a yi fatawa a wajenka ko a gaya maka wani abin da zai amfanar da kai ko waninka ana samun haka wala Allah shi wannan malamin ya fahimci maganar da zai masa ba magana ce wadda take da fa'ida in ma ta duniya ko ta lahira ba to kaga shi kuma wanda Allah ya shagalta da wasu azkar kansa a ce masa ya dakata a masa kawai zance na hira wanda ba shi da amfani to akan haka ne sai ce auqifin shamsa ka dakatar da rana tukunna in ka dakatar da ita sai ka mun maganar da zaka yi domin ban san yin asaran wuni in dai har rana tana tafiya to ai kaga lokaci yana wucewa to shi baya son yin asaran lokacinsa a abin da ba shi da fa'ida. To, kaga wannan dai yana ƙara nuna mana kenan mutum ya iya bakin ƙoƙaransa, kada kawai ya zauna yana hira, hira ko da a cikin maganganu ne wanda suka halatta a shari'a, domin akwai abin da yake jawo maka lada lokacin da kai azka ko kai nasiha ko ka ba da shawara mai kyau a wanda ya nemi shawara a wajenka saboda Allah waɗannan duk maganganu ne waɗanda in ka yi su za ka iya samun lada a ƙarƙashinsu sannan akwai magana kuma wanda idan mutum ya aikata ita kuma za ta sama masa zunubi wala Allah maganganu yake yi na gibar wani wala Allah maganganu yake yi waɗanda ba gaskiya suke ba kuma ya san ba gaskiya ba ne kaga ƙarya kenan to irin waɗannan maganganu za su samar wa mutum shi kuma zunubi a tsakanin wannan janibai guda biyu akwai maganar da ita ba za ta samar maka zunubi ba ba kuma za ka samu lada a dalilinta ba magana wacce take alkalamul mubah zance wanda yake ya halatta hira ce irin wadda ta halatta kawai kuna tattaunawa akan matsalolin gona misali kuna magana a kayan batun gona ai bana na samu kaza ko ai da manar bana an dan samu matsaloli akwai kwari da suka fito suke kaza kaga wannan tattaunawa ce magana ce mu ba wacce ta halatta a cikin ta babu aibatawa sannan ko babu zikiri ita babu lada la laka wala alayk kai ba a sa ma zunubi ba sannan ko baka samu lada ba baka san lada ba ko ba dora ma zunubi ba to kaga ko da irin wannan magana ce idan mutum yana yi alal aƙalli in ya tsawaita ta ta yi fadi to ai yayi asarar lokaci duba magana yayi wacce take ta halal a cikin nata ya dinga tsarmawa don ya amfana da lokacinsa don lokacin ba jiransa zai yi ba wala Allah shi ne abin da shi wannan bawan Allah yake nufi da ba a ambaci sunansa ba wani mutum ya gaya ma wani cikin maluma kif ukallimuk tsaya dan ne maka batu qala yace auqif shams da ka tattara rana tukunna don ban san lokaci ya wuce ban yi amfani da shi ba wa kadhalika laysa dhammu dunya raji'an ila makani dunya wa huwa al-ard kamar yadda farko aka ce zargin da yazo a cikin hadisi ko qur'ani akan duniya ba ya koma zuwa ga zamani ma'ana fitowar wuni da dare zuwan wuni da dare fitowar rana da faduwar ta ne ba haka nan kuma zargin duniya da aka yi a cikin nusus ba ya koma ne ila makanin duniya zuwa ga gurbin da duniya take ba huwal arda shine ban kasa wannan planet din namu da muke kai zargin ba ya koma kanta bane misali yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu duka duniya la'ananniya ce ba ana nufin ita wannan ƙasar da muke zaune a ciki ba da bishiyoyi da duwatsu da ruwa a ce duk la'anannu ne ba su ake nufi ba kuma da aka ce a duniya mal'una matsalar ba wai ana nufin fitowar wuni wato wuni da dare ba ne fitowar rana da faduwarta mun ji bayani a baya wa ma auda a fiha min jibalin wa biharin ko wa ma'udi a fiha min jibalin wa biharin wa anharin wa ma'adin la'anar kuma ko zargin da aka yi zargin da aka yi ma duniya ba kuma yana komawa ne zuwa ga abin da aka yi tanadi a cikinta min jibalin duwatsu ne wa biharin da tekuna wa anharin da koguna wa ma'adin da sauran arzikin ƙasa da Allah ya ajiye ba ba su ne ake nufi in an yi zargi a nasi ya faɗa gare su ba fa inna zalika kullahu min ni'amillahi ala ibadi domin duka waɗannan ababe ni'imar Allah ne da yi wa bayansa bishiya ni'ima ce teku ni'ima ne ta kansa ne sai ku dinga tafiya manya-manyan kayan da ba za ku iya ɗauka ba yanzu wallahi inda babu teku da an wajen transportation da gaske yadda katon jirgi zai ɗebo kaya ya ratso ta kan teku ya tago ta nahiya je ya juye ba wani abin da zai iya ɗiba wannan kayan yin bashin ba sai shi ɗin to kaga sai Allah ya mana ni'ima sai sanya teku saboda a tafi jirgi duk yadda kago yake airplane cargo bai isa ya ɗauki rabin rabin rabin rabin abin da wani jirgin yake ɗauka da ruwa ba bai isa ba jiragen ƙasa za a yi tun daga europe a taho da su afirka duk nahiyoyi a connecting ɗinsu ta kowace kusurwa cost nawa ake da shi tashoshin jirage nawa ko a najeriya ma nawa ake da su akalla ana da guda uku kuma mafi girma shi ne wanda yake lagos amma ana da shi a port harcourt ana da shi a kalaba to haka idan ka je sauran kasashe za ka ga sun jirgin sai ya doshi can sai ya je sauke a wajen to kaga wannan duka teku ni'ima ce kogi ni'ima ne bishiyoyin nan da ka gani ni'ima ne duwatsun nan da ka gani wallahi duk abin da Allah ya sa a duniya yana da wata fa'ida kuma yana amfanar da rayuwa ɗan adam nan a bayan ƙasa Allah ya sanya mana shi ne wa alqatil ardi rawasiya an tamida bikum ba dan duwatsu ba da sai mu girgije sai Allah ya sa duwatsu ɗaya daga cikin amfanin sa kenan mafi girma sannan kuma yana ba mu fa'idodi masu yawa kaga ya rike ƙasa turke ne na ƙasa yadda ba za ta girgiza ba sannan bayan haka kuma banda wasu wato iddatu manafi' da ake samu daga gare shi za ka abin nan cire shi a je a yi abubuwa da gashin ba za su girbi wanda dan adam yake sarrafa dutse yake amfana da shi to duka waɗannan ababe amfani ne Allah ya sanya kaga ba su nan la'anannu ba mun gane ko ba su ne abin zargin ba bishayi da Allah ya sanya mana ana samun abin nan musaya na iska tsakaninsu da ɗan adam da dabbobi ɗan adam da dabbobi muna da buƙatar oxygen su kuma suna da bukatar carbon dioxide kaga tana sai ake samun photosynthesis kamar da suke faɗa ka gani to kaga exchange ne shi yasa duk inda bishiyoyi suke sai kaga iskar wajen ta fi daɗi shakar ta ma fi daɗi inda kuma babu bishiyoyi da yawa sai kaji iskar tana da nauyi a cikin hanci saboda babu ba tacacciya ce sosai ba to kaga suna da iddatu manafiya hatta rairayi da kake ganin sa shi ma akwai fa'idarsa duk abin da Allah ya sanya a ban ƙasa wallahi yana da amfani to don haka zargin ba ya koma kansa ba ne wasu tsuntsaye wata shekara can baya kamar shekara hamsin ko sama da haka suka addabi ƙasar china tsuntsaye suka addabi ƙasar china ko ina tsuntsayen na suna da suna addaba su sun fitine su su shiga nan su shiga nan sai suka ce ba su ji wannan karkara da abu su feshi kawai lokaci guda a huta da su sai suka je suka teshi da suka teshi a tsuntsaye aka huta da tsuntsaye wannan shekarar tas amma ba bati da aka da bati ta zo duk amfanin gonarsu kuma fara ta cinye abin sai ɗaya da suka yi daga wata musiba sai wata da suka je suka yi bincike suka rasa sai sai da nau'in wannan tsuntsayen su kuma su da abinci sai fara in gane ko basu da abinci zai fara to da ka rasa abinci da ka zo da tsuntsaye wanne ne bi sauki zama da tsuntsayen ya fi sauki duk abin da ka gani ya addabe ka wata kila akwai wani fa'idarsa to don haka idan nasi ya zo a littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi zargi da duniya to ba ya koma zuwa ga ita wannan inda duniyar take ne gurbin nata ƙasa ɗin ba ba kuma ya koma zuwa ga ababen da Allah ya yi tattalin su ya tanadin su a ban ƙasa ne duwatsu teku kogi ma'adanai da wasu abubuwa da suka ta'allaka da ita ba fa inna zalika kullahu min ni'amillahi ala ibadihi saboda dukkan waɗannan yana daga ni'imomin Allah ta'ala da yayi ma bayansa lima lahu fiha min al-manafi' saboda abin da suke da shi na tarin amfani game da waɗannan ababe kamar kaɗan da na ɗanyi bayanai misali da su wal itibar da kuma abin lura eh duwatsu suna ba ku abin da za ku sami itibar ku sami isna ku sami lura don ku hankalta a kayan wasu abubuwa da yawa yanzu misali kamar tekun nan idan ka ɗauko abu yanzu dutse da za ka ɗauko dutse a cikin ruwa sai ka jefa shi to dutsen sai ya nutse haka ne ko? dan adam ma idan ya fada duk da kankantarsa shi ma nutsewa zai sai dai in ya kumbura ya zama falo-falo sai kuma ya taso sama to amma sai ka tara irin wannan duwatsun ka tara motoci ka tara karafu ka tara meye ababen da individually aka jefa za su nutse cikin teku amma sai a tara su masu yawa a sasu a jirgi amma ba za su nutse ba shi jirgin ba zai nutse ba kuma ya fi su nauyi kuma ya jido su gaba ɗaya amma shi ba zai nutse ba to kaga akwai abin lura duk abin da ka gani yana yana yana da wani darasi wanda Allah ta'ala yake jan hankalin bayan samu lura su fahimci kudura ubangiji shi yasa ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar ko kuma inna inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون kaga wannan duk wasu abubuwa ne na duniya da waɗanda suke ban ƙasa wasu kuma filjam a cikin falaki Allah ta'ala sai ba da misali da su wanda yace duka a cikin waɗannan ababe lalle akwai ababen lura ababen wa'aztuwa ababen rikon izina amma ga mutanen da suke da hankali to da haka waɗannan ababe ba su zamanto abin zargi ba idan mun ga nasu yayi zargi ga duniya wa inna ma zammu rajiun ila af'ali bani adam idan ka ga nasu yayi zargi akan duniya a ban ji ba an yi tsallaki ko نعم إيه والاعتبار والاستدلال على وحدانية السانع سبحانه وقدرته وعظمته kuma ababe ne waɗanda suke yin dalili su nuna ma bawa kaɗaituwar wanda ya yi waɗannan ɗin asani wato alkhalik shi ne wanda ya sana'anta abin wana wanda ya yi shi Allah kenan subhanahu wanda kike ne mai tsarki wa ƙudratihi kuma ƙara fahimtar kudurarsa ikonsa wa azamatihi da kuma girmansa wa inna mazan murajiun ila af'ali bani adam zargi in yazo a nasi to ya koma ne zuwa ga ayyukan da ɗan adam da suke sune sukkanul ardi waɗanda suke occupying space ɗin duniya waɗanda suke amfana da waɗannan ababe da Allah subhanahu wata'ala ya tanada a cikin duniya suke amfani da su to ayyukan da bayi suke yi shine in Allah ya zargi duniya ya koma kai in aka ce ad-dunya mal'una mal'unun fiha illa dhikrullahi wa ma walahu ana nufin ayyukan da bayi suke aikatawa duk ayyukan da ake a ban ƙasa la'anannun ayyuka ne sai dai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma abu ne mai faɗi dhikrullahi sallah ibada duk wani abu wanda za a yi da ya ta'allaka zuwa ga biyayya ga Allah ya zamanto ne zikirin Allah sai aka ce wa ma wala da abin da ya jibince shi na ayyukan da shari'a ta yadda da shi to don haka zargin ya koma ne zuwa ga ayyukan da bayi suke yi alwaƙi a cikin duniya wanda yake afkuwa a cikin duniya din لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمل عاقبته domin mafi yawan ayyukan da bayi suke yi yana wakana ne ala ghairul wajhin da zai tuhmadu aqibatuhu ba a irin fuskar da za a yi godiya makarshen wannan aikin ba ayyukan za ka ga mafi yawancinsu ba ababe ne wanda ƙarshensu yake zamantowa abin godiya ba ƙarshensu yana zamantowa menene yana zamantowa wabali ne ga waɗanda suka aikata mafi yawan aikin bayi mafi yawan ayyukan da bayi suke aikatawa ba ababe ne abin godiya a wajen Allah ƙarshen al'amarinsu ba sai kaɗan don haka ayyukan da bayi suke yi shine abin zargi in an zargi duniya to ya koma zuwa gare su ne domin su ne aka dora wa taklifi amma waɗancan ababen ba dora musu taklifi ba ba dora taklifi ma teku ba ba dora wa taklifi kifayen da ke cikin teku ba ba dora taklifi ma duwatsu ba ba dora taklifi ma magmadin da take burtsowa tsakanin volcano ba ba dora taklifi na bishiya ba ba a sanya taklifi da duk ma'adanan da suke kunshi a cikin ƙasa zinariya azurfa da wanda duk abin da ka sani ba a ɗora musu aiki ba wa aka ɗora wa aiki ɗan adam da aljan aikin da suka aikata mara kyau wanda ba zai samu ta goma shi a wajen Allah ballanta na a gode wa aikin to in an yi zargi an yi zargi akan duniya to zargin ya koma kan waɗannan ne kama kala azza wa jalla kamar yadda Allah ma abucin buwaya da ɗaukaka yake faɗi Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hadid aya ta 20 ilamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kama kala jaydin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور to kaga nan zargi ake wa duniya to Allah madaukaki sai ce eh lamu ku sani annamal hayatud dunya ita fa rayuwar duniya ayyukan da bayi suke aikatawa a cikin rayuwarsu la'ibun wasanni ne wala'awun da kuma wargi wasanni ne kawai da wargi dan abu ne wanda za a shi kamar drama dan abu ne wanda yake na dan karamin lokaci masu kadewa hankali ne matukar ba a duk da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi ba illa zikrullahi wa ma walahu an koma kan wancan hadisin ke sai ambaton Allah subhanahu wata'ala da abin da ya jibinci ambaton Allah don haka la'ibun wargi ne abin nan wasanni ne wala'un da kuma warki kamar yara ne da damana an yi ruwa da ɗanɗan shi sai su fito za su yi wasa sai su tattara ƙasa ko wannan ya ce ya gina ya zuba a jikin kafarsa ya yi ɗan bututu ya ce gidan burodi ya yi wannan ya yi gina gida ya ce gida ne in ya gida mama zai ce gidan sarki ne duk gidan da ya yi zai ba shi suna ko har ma ya ɗauko yan wasu abubuwa haka karare sai a ajiye watakila ya ce sarkin ne a nan ya ce waɗannan fadawansa ne ya ɗauko na da ya ce shi ne mota kuma su a tsakanin su sun yadda ko haka za su rika ganin abu a matsayin sarkin nan ce ga sarki zai tafi waje ka zaɓa ka ga duk an nutsu yara sun nutsu ko sarki yana fitowa ya je kaza ya aikata kaza duk su suke tsara kayan su an yi gini mai kyau ba zai ɗaya wani ya taɓa ba in an gardama ba a mora ake ko sai a babbaje ya yi a mora ko ya yi baje wannan baje nan wannan canki wannan da a abin nan kuma sai a koma gida ne ma binci to kama haka duniya take warki ne kawai da zai kaɗe maka hankali yan ɗan ƙanƙanin lokaci sai kuma koma gida ina ne gida lahira to haka rayuwar duniya Allah ya kwatanta ta la'ibun wasa ne kawai wa lahawun da warki wazinatun da nuna kawa kwalliya a nuna kwalliya a kawata duniya duniya tana daukan kwalliya ka ga dacen a baya yawanci gidaje mu da nan garin matsala lokacin muna kanana gidaje yawanci duk ginin kasa ne gidaje kaɗan ne wanda suke masu haka ne ko? duk ginin ƙasa ne ai soro ma sai gidajen masu sarauta ko masu kuɗi ba ko ake soro ba sare ne yawanci ko kuma a ɗanyi zaure haka kawai a ƙofar gida gidajen blog ba su da yawa da a lokacin muna primary school in an yi ginin blog sai ka ji ana cewa ya permanent building akwai wani ya tuna wannan language in haka ake faɗa sai ya ce a permanent building a permanent haka ne ko kaga wanda tijo can ya kada kai permanent building haka ake faɗa amma yanzu ba na'am yanzu dai kaga ga masallacin nan amma tayil ne a jikin gini ko haka ne ko ba ma wai an bayo block ɗin kawai tayil ma aka sa sai a sa a furnishing ɗin sai ya kyalli to haka gidajen ma za ka ga su ma duk suna ta ɗaukan kwalliya kala kala eh da can jinka ne yanzu kuma aka sa kwano za ka dawo kwanukan ma kala kala ga sana ana yi style ɗin gini daban-daban in ka je birane na abuja na in ka je sai da kamar ba gari ba ko ina tas da yake manyan kasan ne a wajen ko ina a share babu kwata babu babu juji to me haka suna noma kan da yake neman juji ka je ka ɗiba a kai gonarka ba juji sai dustbin a wajen ana jefa gwangwami gwangwamin madara a dustbin duniya ta ta kwalliya Allah in ka ga hoton irin su Dubai din nan zai kaga kamar me ba zuwa ne ba amma ina ga hoton ta a talabijin sai ka kamar abin ba na gaske bane kuma na gaske ne ka ga ta da daddare kwalliya fitulu kala kala ga burocin nan tawas din nan da ake kala kala duniya ta ta kwalliya haka duniya take to duniya kawai kwalliya ce kyale-kyale wa tafakhurun bainakum da alfahari a tsakaninku alfahari ai ta alfahari wani ya buwa na kaza wani ya buwa na kaza ai ta alfahari masu dukiya sai ta alfahari ana gasa wa takafurun fil amwali wal awlad da gasa na tara dukiya da tara yaya ai ayansu duka zane alfaru ya kai ‘ya'yansa ai duk kaza ne na alfaru ‘ya'yansa duk medical doctors ne misali mu a nan kenan ku ai ‘ya'yansa kaza yana da ‘ya'ya kaza duk sun yi kaza suna da kaza ai dukiyarsa kaza ce alfahari ce kawai kaga wannan zargin idan ka duba duk zargin da ake ma duniya a nan har a ƙarshe aka ce wamal hayatu duniya illa mata'ul ghurur duk zargin ya koma kan ne kan mutane ne kai rayuwar duniya ne da mutane suke gudanarwa ilmu annamal hayatu duniya kaga rayuwar duniya sai ya koma kuma ga ayyukan da mutane suka aikata a ƙarshe kuma sai aka ce wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita wannan rayuwar duniya bata zama face dan jin dadi ne mai rudar da mutum ashe zargin duniya koma in an yi ma duniya kan ayyukan da bayi suka aikata ne a cikin ta shine abun zargin kamar yadda wanda yake yayi mai kyau godiyar Allah shi ma tana hawa kan wannan aikin Allah ka sani ayyukan da zaka gode masa wan kasama banu adama fi duniya ila kisman su ɗan adam sai rabu kashi duniya nan duniya yadda suke gudanar da ayyukansu da yadda suka mu'amalanci duniya sun kasu kashi biyu a hadin ma ɗaya daga cikinsu ɓangare na farko an kara anna lil ibadi daral ba'da dunya li thawabi wal iqab ɓangare guda shi ya musama cewa bayi ba su da wani gida in ba duniyan nan ba ba su da wani gida bayan duniya wanda wai za a tara su don ba su sakamako ga ayyukan da suka yi mai kyau wal iqab ko a hora su akan ayyukan da suke mummuna wasu ba su yadda da haka ba mushrikan larabawa da qur'ani ya sauka a kansu suka mutu cikin shirka akan haka suke annan bayan da suka gabace su wanda qur'ani ya zargi a kansu su ma haka suka rayu nan yanzu wanda suka ce wasu atheists ne su ba su yadda ma akwai Allah din ba da nan gaba da ba a san su waye ba wanda kiyama in za ta tashi ba su yadda ma akwai Allah ba yanzu an kama hanya ne tunda yanzu a cikin ko ina ana samun suke cewa su atheists ne za su fito masu faɗa haka ne ko an ce akwai wanda suka yi ta kamfen kwanakin baya a facebook cewa su atheists ne su ba su yadda ma akwai allah ba haka na ji labarin haka ne ko suna cewa ba su yadda ma akwai allah ba wasu atheists ne to kaga bangare na farko kenan ba su yadda akwai kiyama ba akwai wani professor da daga namanta sunansa ɗan ingila ne ina ji na taɓa ba da labarinsa ko sunan na manta profesa na biology a oxford ɗan ingila ne na taɓa ganinsa a talabijin ana hairar da shi yana ma probing a mutane cewa babu allah modern science bai nuna ko na abu allah ba shi ma wannan sa modern science kuma yana kokarin justifying abubuwan da yake faɗa to kaga ko wannan bangaren da ba su yadda ma cewa za a tada mutane ba wanda suka ce in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bi mabu'uthi ba wata rayuwa in ba wannan ta duniyar ba ita ce kawai in dai ka ce akwai rayuwa ta wannan ta duniya ce ba wata kuma sai ita kawai a tada mutane wai bayan sun mutu a babu waɗanda suke da wannan itikadin shine sai kaga komai sun aikata a duniyar nan ba abin da ya dame su gaba gaba in sun ce su musulmi ne ko sun ce su kirista ne karayawa ne don kawai suna zaune cikin jama'a ne a zauna da jama'ar da ake da su lafiya tsaurin idan na su bai gawurta ba shi yasa za su ce su musulmi ne za su yi wasu ayyuka na musulunci amma ba wai sun yadda akwai kiyama ba kuma dokar musulunci ba za ta hana su yin wani abin da suke sha'awar aikatawa ba ko mummuninsa a kan gidan mutane ko a bayan gidan mutane za su aikata kayansu to kaga wannan ɓangaren guda ke wa ha'ula'i hum alladhina qala Allahu fihim waɗannan su ne wanda Allah ya mutu a kansu yake cewa إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الله تعالى للي ودن باسا فاتن أدوادهم باسا فاتن أدوادهم دم بس يدبا أي من تفسر أبن ذلك أنت أرواجاؤكم to don haka raja'u yana kasancewa ga wanda yake da imani ne kuma yana hasashen samun ayyukan alkhairi kuma ya kama tafarkin samun ayyukan alkhairi yana fatan samun sakamako na alkhairi kuma ya kama tafarkin yin aikin da zai samar masa sakamako na alheri to su ba su da wannan la yarjuna liqa'ana ba sa fatan haduwa da mu wa radu bil hayatid dunya kuma su sun yarda ne da rayuwar duniya dai wa qama'annu biha da ita ne suka samu nutsuwa wallazina hum an ayatina ghafilun wadanda kuma su game da ayoyinmu sai rakkana rakkana ne ba su ma san da ayoyinmu ba su abdamu da su ba to Allah ya ce ulaika ma'awahumun naru bima kanu yaksibun waɗannan makomarsu ita ce wuta saboda abin da suka kasance suna aikatawa in yarda da Allah yana kai mutum wuta ne kai tsaye matukar mutum ya mutu akan haka bangare guda na mutane a haka suke wa ha'ula'i hammuhum at-tamattu'u fi dunya waɗannan babban abin da suka bawa muhimmanci miƙe kafa a duniya jin daɗin duniya a more ta ai amfani da ita kawai shi yasa ba abin da ba za su aikata ba don duniya ita ce kawai gayar abin da suka yarda da ita wa batinamu lazzatiha su ribaci jin daɗin duniya kawai su more shi yasa in dai zuciyarsu ta ɗarsa musu kaza na da daɗi to za su aikata shi kawai ko yaɗi ne ko menene za su don kawai su ji daɗin rayuwar duniya in ayyukan laifi ne na kashewa sha'awa za su aikata kowane irin jarima ba su damu ba me yasa saboda duniya ita ce kawai ita wajen jin daɗi a wajensu kuma ita kaɗai suka yadda da ita su ji daɗin ta ƙaflar mauti gabanin su mutu shi yasa su a wajensu hasara mutum ya mutu bai more duniyarsa ba bai acibin komai a duniya ba shine hasara shi ya saka mutumin da ya acibin wani abu a duniya a duniyance to wannan shine jarumi shine gwarzo shine abin koyi to waɗannan ɓangaren ke za ka ga waɗansu daga cikin non-scientist da aka samu a cikin ƙasar turai suna irin wannan tafarkin ba sai yadda mafarko Allah ba dai wasu kuma a yanzu ba the most atheist, atheistic society a duniya ita ce ingila wani bincike da ake mutanen amerika turawan fa turawan amerika sun fi turawan ingila yadda da addinin kiristanci wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya saka yanzu musulunci yake ƙara yaduwa a ƙasar ingila saboda addinin kiristanci sun ɗauke shi tsohon yayi ne matasa mafi yawansu ba sa yi sai tsofaffi matasa ba abin da ya dame su da wanda suke matsakaita kwaraje ba su damu da addinin kiristanci ba sai da shi ba a suna ne an tambaye addinin za ce christianity amma ba sai da akwai shi ba kuma ba sa zuwa coci kuma ba abin da ya dame su da shi in kirismas ta zo za su biki saboda biki ne kawai na al'ada su suka ɗauka ba sa kuma sha'awarsa kuma da yawansu ba sai yadda ma da ma hidimar Allah ko waye ba to shi yasa in suka karo da musulmi tunda musulunci akwai hujja in aka musu bayani to sai kuma su karkato sai su gamsu irin bayanin da da ba su samu ba a wancan addinin da suka fasa Allah ka ƙara mana shirya wa haula yahammuhum at-tamattu'u fi dunya wa batinama ladzatiha qabla al-maut kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya faɗa dangane da su والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم cikin suratu Muhammad Allah ce waɗannan da suka kafirta irin wannan nau'in ke yatamatta'una suna jin daɗi a nan duniya jin daɗi shine abin da suka sa a gaba iyayen da suke so za su ji daɗinta wa ya'kuluna suna ci kama ta akulul al'amu kamar yadda dabba take ci kamar yadda dabbobin nema suke cin abinci haka suke ci menene ka'idar cin abinci a wajen dabba ban ji ba ta ci ta kwanta a dan adam ma yana ci ya kwanta wani komai ma ci take kan yawanci ka'idar cin abinci a wajen dabba baya wuce abu biyu ta ga abincin kuma tana sha'awarsa musamman a ce ba wanda ya hana ta ka iya cewa uku ta ga abincin kuma tana sha'awarsa kuma ba wani abu wanda zai hana ta cin abincin wannan shine kawai sharadin da ita haka ne ko ba haka ba akwai wani sharadi bayan wannan na cin abinci a wajen dabba ai shine tana sha'awa shine tana sha'awa ba wani sharadi na cin abinci a wajen dabba ban da wannan ta ga abincin gashi nan available sannan na biyu tana sha'awar abincin an yi wa tana sa ta sha'awar abu ko ba ta sawa yunwa tana sa ta sha'awar abu shi yasa in ka kwanta kana bacci ai ka kwanta kana jin yunwa ta addabe ka ka kwanta bacci sai ka mafarki ga tuwo mai dumi kana ta yanka loma ko ai sha'awar ce ta kawo sannan na uku ba abin da zai hana ta isa zuwa gare shi ta ci shi ke nan sai ta ci abinta to sai Allah ya siffanta su da haka wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am suna cin abinci ne kamar yadda dabba take cin abinci ba ka'ida abin da zai hana su su ci abu ba su same shi ba ne abin da zai hana su ci ba sa sha'awarsa abin da zai hana su ci in har akwai abin da zai hana su don haka su cin abinci a wajensu a kan ƙa'idar cin abincin dabba yake don haka idan sun samu abu ko menene za su ci in dai suna sha'awarsa ko ba wani abin da zai hana su ci to za su ci shi yasa sai su ci su tumbatsa su ci su tumbatsa kuma komai za su iya ci amma wanda yake da shari'a shi shine yake da ka'idoji masu yawa ka'idojin da sun wuce wannan ko ya gani akwai mallaka haka ne ko ba haka ba ko akwai mallaka ko ya gani kuma ya mallaka ko an mallakar masa akwai me akwai halacci da haramci abin da yake haram yadda ya sha'awarsa ba zai ci ba yadda ka alade yana na so ga mai ko da wajiya ta yadda kake son wajiya ba za ka ce ba daga an ce ma'alade ya kace subhanallahi yunwa ta addabe ka misali wani an ce masa ga nama alade ba zai ce to amma su waɗannan sai aka ce ya akuluna kamata akulul an'amu kuma kaga tamattu'in da suke shi ma irin na dabbobin ne dan an yi adafi ya tamatta'una wa ya'kuluna كما تأكل الأنعام suna jin daɗi kamar yadda dabbobi suke jin daɗi nishaɗi tamattu'i jin daɗi don haka ba su da iyaka idan idan idan kashewa sha'awarsu za su yi ba su da shari'a za su aikata ne yadda suke so tsakaninsu da mace kawai sai dai in ba su samu dama ba halar da haram ba ba abin da ya dame su in luwaɗi suke so in madugo suke za su aiwatar da abin su ba abin da ya dame su ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am dabba abinci ko na wane ne za ta ci ko na waye ka samo geranka da kyar kana ajiyewa za ta zo ta cinye sai dai ta barka da salati abin da ya dame ta to su ma haka suke komai za su iya ci na dukiyar kowa kowanne irin kuɗi ne ba abin da ya dame su ne ultimate don su duniyar ce ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'amu sai Allah ce wan naru mathwan lahum amma kuma wuta ita ce matattara gare su Allah ka mana sani da wuta wannan bangare na farko kenan cikin mutane sun fada wannan kashi wal qismu thani bangare na biyu kuma na mutane wanda ma ce bangare biyu ne ko dai mutum ya fada can ko kuma yana wannan bangare na biyu man yuqiru bi dari ba'da al-maut lil-thawabi wal-iqab akwai waɗanda su kuma sun tabbatar da cewa sun kuma yarda akwai wani gida bayan an mutu da za a je lil-thawabi wal-iqabi don a ba wa mutum sakamako mai kyau ko kuma a masa horo a abin da ya aikata mara kyau kaga da sauran addinai ma sun fada cikin wannan ko kamar yahudanci kamar kiristanci duk suna cikin wannan addinin buddhism addinin hinduism su ma sun fada cikin duk irin wannan sun yadda akwai wani gida bayan an mutu akwai wani gida da za a je kuma za a mutum sakamako sai dai ba irin itikadin da musulmi suke da shi su suke da shi ba kamar yanzu hindu su sun yadda da su buddhist sun yadda da reincarnation wanda musulunci bai yadda da reincarnation ba cewa mutum za a sake tada shi a wannan rayuwar duniya amma dai shi ma wani nau'i ne na cewa sakamako ne aka masa ban san shiga cikin dogon bayani akan wannan lamarin to amma dai wannan bangare na biyu kenan na mutane وهم المنتسبون إلى المرسلين سنة waɗanda suka jingina kansu zuwa ga wasu manzanni misali yanzu kamar wancan biyu da na bada misali yahudawa da nasara ai suna nasabta kansu zuwa ga wasu manzanni ko haka ne wa humul munqasimuna ila thalathati aqsami to su kuma sun kasu zuwa ga kaso uku ta iya yiwuwa a wannan bayani mala yana nufin cewa ya taskance banda waɗancan wannan ba da misali a ciki misali kamar hindu kamar mai kamar buddhism amma wani abu da za a fahimta da hindu da buddhism za ka ga akwai wasu abubuwa waɗanda suke masu kyau a cikin irin ƙudurce-ƙudurcensu mun gane musamman abubuwan da suka shafi muru'a da akhlaq to wannan sai yake ba da tunani kaga cewa ai zamanin da ko ƙur'ani ya ambata mana wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma face sai da wani mai gargadi ya shuɗe a cikinta ta iya yiwuwa su ma an aika musu wasu annabawa tsawon zamani yasa abubuwan da suka jirkice kamar yadda al'adar kenan da ƙurayshawa ma ai akan addinin annabi Isma'il suke amma tsawon zamani yasa suka jirkita abubuwa suka kawo kwamacala har sai da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai annabi nuhu kansa ya zo shi ne saboda tsawon zamani bayan annabi adam mutane duk sun jirkice kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyyina mubashirin wa munzirin da can mutane sai kasance akan addini suke ummatan wahida bi ma'ana ala dinin wahidin dinin tauhid har sai da lokacin da suka karkace to sai Allah ya koma su wallahu a'lam to nan ma ne ce hum muntasibuna ila al-mursalin ana nufin waɗanda suke jingina kansu ko ake jingina su zuwa ga wasu manzanni wa hum munqasimuna ila thalathati aqsam to wannan bangara na biyu waɗanda suka yarda cewa akwai tashin alkiyama ko akwai wani gida kai da za a je ba lalle kiyama wani akwai wani gida da za a je kuma a saka wa mutane ayyukansu to sun ka su su din ma kashi nawa kashi uku ila falafati a kasa zalimun li nafsihi akwai wanda yake mai zaluntan kansa wa muqtasidun akwai wanda yake mai tsakaitawa wa sabiqun bil khairati bi idnillah akwai wanda yake rigeggeniya zuwa ga ayyukan alheri da izinin Allah to kaga sun kasu kashi nawa kashi uku wa zalimu li nafsihi mai zaluntar kansa aka ce hubul aktharuna su suka fi yawa a cikin bangare na biyu sun yadda akwai wani gida da za a je kuma a wannan gidan za a yi mutum sakamako ga ayyukan da ya aikata imma mai kyau imma mara kyau to sai aka ce sun kasu kashi uku akwai mai zaluntan kansa a cikinsu kuma al'aktaruna su ne mafi yawa wa aktarun waƙifin ma'a zaharatin duniya wa zinatiha mafi yawancinsu su sun tsayu ne tare da furen duniya da ƙawarta zaharatin duniya fure na duniya ma'ana kwalliya kwalliyar duniya da ƙawarta a nan suka identifying kansu kwalliyar duniya ababen kyale-kyale na duniya jin daɗin duniya shine abin da su suka tsayawa su ne abin da suka riƙa shine abin da ya ɗau hankalinsu suka ba wa muhimmanci duk da cewa sun yadda akwai wani gida da za a je kuma za a ba da sakamako fa'akabaha min gairu waje iha don haka sai suka riƙi suka amshi ita kawar duniya din nan ba ta fuskar da ya dace za su tara ta ta ko'ina in kashewa wani za su yi su ɗau kuɗinsa za su yi in tsafi za su je su yi sun bai ɗafin kiyama in tsafi za su je su yi za su yi tsafi don samu kuɗi za su shiga cultism don samu kuɗi za su yi cin amana don a sami kuɗi za su dinga ɗiba a gwamnati su dinga ɗiba kan ba za su ba za su fasa ba saboda a samu kuɗi kome za a yi saboda a samu kuɗi sun kuma yadda ba akwai kiyama sun yadda kuma za a tashi kuma sun yadda za a yi mutum sakamako a kayuka me yasa suke haka zaluntan kansu suka yi da raunin imani da raunin itikadi me yasa suka zan haka duniyar ita suka ba wa muhimmanci sama da kiyama sun yadda da kiyama amma duniyar ita tafi muhimmanci akan kiyama har ma sukan ce da kunyar duniya wanda ta lahira wai fa saboda ba su santa ba fa akhadha min ghair wajhiha sai suka amshi duniyar ba ta fuskar da ta dace na shari'a ba wasta'amalaha fi ghair wajhiha kuma suka amfani da ita ba ta hanyar da shari'a ta da ta sa ya dace ba ba ta fuskar shari'a ba daga za su kashe kudin ta koya za su biya jiya kashe wanda ya sha gaban su ko ya nuna musu yatsa su biya hayar assassin su aje a kashe shi za su yi amfani da dukiyar da ba a ba da zakka ba ma ba amfani da dukiyar wajen kashewa matan banza wajen kashewa matasan da za a yi luwardi da su wajen kashewa matar da za a yi maɗigo da su turan su aikata irin wasaratun duniya akbar hammuhu duniya sai ta zamanto ita ce mafi girman abin da ya ba wa muhimmanci abin da yake ba wa kima bi hayarwa saboda duniya ne zai sami yarda da abu in ka ga ya yarda to duniya ce wa bi hayar da dubu saboda duniya ne zai fishi wala ayi wali in ka ga ya jibinci mutum ko ya jibinci abu duniya za a samu amma in ba duniya za a samu ba ruwansa da ita ba ruwansa da wannan hanya wa alaiha yu'adi akan duniya yake nuna kiyayya da gaba in ka ga yana fushi to akan duniya ne Allah zai ga audo zai mun dan duna ko yace tsakanin dan adam da kuɗi ana tarka tarka saboda kuɗi yace yanzu ko komai sai kana da kuɗi ai kun san audo zai mun dan duna to su akan haka suke ha wa alaiha yu'adi mala yace wa haula'i ahadul la'ibi wal lahwi wa zina to irin waɗannan su ne ahalin wasancan da Allah ya faɗa cikin aya da wargincan da Allah ya faɗa cikin aya da kyalekyalancen da Allah ya siffanta duniya da shi annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun وتفاخر وتكاثر الفهر wargi ne da wasa da shirbuci da kyale-kyale da alfahari da gasar tarawa to waɗannan dusu akan wannan layin suke shi yasa komai ba sai su yi saboda duniya ba abin da dame su duniya ita ce kawai sun san kuma akwai kiyama ba za a musu wa'azi eh sun yadda wallahi ba su musa ba ba su musa akwai kiyama ba akwai sun yadda akwai kiyama kuma za a yi hisabi sun yadda wallahi ba musawa suka yi ba amma kuma duniyar ita ce gaban su don haka komai za su yi aikatawa don a samu duniyar ko ba ku an ce musu aikata kaza zai sabbaba wa mutum azaba a kiyama sun sani sun yadda amma kuma za su aikata kaga sai suka zan sun zalunci kawunansu sun san ga sakamakon amma kuma sun aikata me yasa suka aikata duniyar ce take da muhimmanci ainihin a wajensu sun ba ta kima gaskiya su ba za su iya yadda su rasa ta ba akan kome sai shi ɗaya din kawata musu ai wallahu ghafurur rahim ai Allah mai gafara ne tunda bai suna musulunci al'umma annabi ba za su abin nan ba eh duk sai kawata musu irin wannan kaga sun zalunci kawunansu sun yi laifi a bisa ganganci me yasa duniyar ta fi kiyamar girma a wajensu wa in kanu yu'minuna bil akhirah ko da ku sun yi imani da lahira din imanan mujmalan imani abin kude eh mun yadda akwai kiyama kuma mun yadda cin tabbaza ta tashi a kiyama wani lokaci ma sai zuciyar ta su yin an wa'azi su dan ji to Allah ka ba mu dacewa amma kuma an tayi za a sake fantsama abin da aka saba saboda haka tsarin duniyar da mai nemanta yake ɗoruwa a kai fahim la ya arfunar makasu da minar duniya su ko da sun imani da lahira a dunkule dunkulallen imani to ba su san menene manufar duniya ba ba su san me manufarta ba ka san ba ka san haƙiƙanin yadda za ka mu'amalanci abu sai ka san menene fa'idarsa haka ne ko ba haka shi ne sai za ka mu'amalance shi yanzu wani idan ka ɗauki in bai san waya ba misali sai ka ba shi waya wani abu daban zai da ita ko ko bai jefar da ita ba kawai ajiyewa zai in har ya gano akwai ana saka hoto da bidiyo shi kenan kallon bidiyo zai ta yi a ciki in ma bai sanya za a sarrafa abin ba bai san me zai amfani shi ba yanzu ka ɗauko wani sophisticated abu na irin abubuwan da ake devices na na zamani computerized abubuwa wani in ka ɗauka ka bashi in bai san abin bai san yadda zai mu'amalance shi ba haka ne ko bai san yadda zai ma to su ma sun jahilci makasudi ne duniya me manufar duniya me yasa Allah ya yi ta me yasa kai aka yi ka a matsayin mutum aka kawo ka duniya a kai ne ka sani akwai banci tsakanin jin abu da kuma sanin abu ma'arifa ake magana ka san abu sani na hakika to sai mutum sai yaya zai mu'amalance shi ban ambata mana a baya gwargwadon sanin ubangiji da bawaye gwargwadon yadda zai ji tsoronsa ba gwargwadon sanin Allah gwargwadon tsoron Allah da bawa zai to don haka su lam ya'rifu al-maqsuda min ad-dunya ba san menene manufar duniya ba wala annaha manzilatun yutazawwadu fiha ba'daha ko ma ba'da kuma bai san cewa ita duniya masauki ne da za a kawai tara guduri guzuri a cikinta domin abin da zai zo a gabanta ba ba san haka ba duniya kai waje ne inda ba su fahimci cewa duniya ita ba zango ne da aka yada zango kawai a dan sake tara guzuri sai a sake yin gaba da can masu tafiya aikin hajji idan za su tafi aikin hajji ba ka iya tara guzurin ka wanda zai kai har makka wasu kuma ya dawo da kai to yadda suke ko a nan ƙasa wanda suka tattafi da kafa da za su samu wani guzuri ne su riƙe a hannunsu mai ɗan yawa suna tafiya suna tafiya suna tafiya can idan guzurinsa ya kusan ƙarewa kuma sai sai ya da zangowa wani gari wani ma sai zauna a garin ya watanni yana ta yin kwadago yana ta hidimomin neman kuɗi sai ya sake samu sai kuma sake nausawa a gaba shi yasa waɗansu da suka je aikin hajji da suka dawo saboda zaman da suka yi a sudan ta musu daɗi kawai shi kenan yin sun dawo sai sake sai su shanta ke sun zama yancan wasu kuma sun zauna a wasu garuruwa a kan hanya wasu kuma da suka je can ɗin kawai suka aikin hajjin sai sai ga dawo wannan fa akwai wahala kawai sai suke zama su sai dai su aiko wa ɗan uwa ce su sun zauna a can daga nan garin ma akwai wanda suka tafi can suka zauna akwai wanda kuma suka kaka dai a sudan akwai wanda a cadi suka zauna to wannan ɗan zaman da mutum ya yi yanzu yana kan an ga yana tafiya sai guzurinsa ya kare sai ya da zango a wannan garin ya ci gaba da kwadago shin ya zauna ne zaman darshan akwai inda ya dosa zai dan tattara wani abu ne ya wuce to haka matsayin duniya yake kai ne ka fito daga wani waje manufarka tafiya aikin hajji sai guzurin ka ya katse sai ka tsaya a garin dan ka nema daga ka nema kuma dama ba garin ka bane wucewa za ka yi to ba su fahimci duniya haka take ita duniya gidan da za a zauna ne dan a tara guzuri makasudin duniya kuma gidan jarabawa ne dan a jaraba bayi Allah ya dora bayi a ban duniya allazi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to kaga duka irin wannan nassosi ba su fahimce ta ba kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabil hadithin dan dan Umar ka zama a duniya tamkar bako ne kawai da yazo sai ka dan ce to bako zai halin nasa ma'ana sai koma garin su sai ka ji bako na cewa to za mu tafi gida ta fina diyar da gida yake kuma ya fina shi saka idan ana kura irin ta damanan nan hadiri ya gangamo ga kura kai ka shigo gari kana tabbawa za ka koma gida ka shiga gida sai ka ga wani shi kuma bayan garin kun haɗu da shi shi kuma jejin zai yi kai kana murna ka iso gari kana fama ka isa gida shi kuma sai ga shi wala to sai an dawo ko to Allah ba mu alheri kuma za mu koma gida gida zai tafi me ya kawo shi gari yazo ya bukatarsa ce kawai wataƙila ya kawo abinsa ne ya sayar wataƙila ya zo ya sayi wani abu wataƙila ya wani abu shi kenan garin jejin zai koma can can ne gida to haka duniya take su abin da yasa suka sa duniyar a gaba irin wannan salwa suka zalunci kansu ba su fahimci makasudinta ba ne ba su fahimci cewa ita zango ne da ake yadawa ba don guzurin gobe gobe shine kiyama gidan gaba ubangiji Allah ba mu ikon yin guzurin da ya dace Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran
salatin da ya tura cikin sallah